من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddar haduwar mu a wannan masallaci na muhajirun da ke nan garin Ningi domin ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma inda muke tafsiri a cikin suratu An-Nazi'at satin da ya gabata mun tsaya a ƙarshen aya ta 33 insha Allah tabaraka wa ta'ala yau za mu tashi farkon aya ta 34 muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu yau muna sha uku ga watan Jumada al-Ula shekara ta 1446 bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake daidai da 15 ga watan 11 shekara ta 2024 miladiya insha Allah za mu tashi aya ta 24 bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأخذه الله نكال ال- akwai 34 zan ce mace 20 34
فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها tayyib Allah tabaraka wa ta'ala ayoyin da makaranta a baya a wancan sati yayi magana cewa shine wanda yake akhraja minha ma'aha wa ma'a- wa mar'aha bayan ya halicci sammai da kasai a ƙasa din ya fitar da wato tsirrai da makiyaya ta dabobi wal jibala arsaha hakanan ya wato halicci duwatsu ya kakkafa su suka zamto turaku ga ƙasa ɗin sai Allah ta'ala ya ce mata'an lakum wa li'an'amikum ya muku haka ne dan ya zamto gata gare ku wato ni'ima ce gare ku da kuma wato dabobin ku sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce fa idza ja'at ad-dammatul kubra idan wato babbar tashin hankali ta zo ana nufin busa wato busa ta biyu kamar yadda bayani ya gabata wancan karan cewa za a yi busa guda biyu ne busa ta farko duk wani sauran mai rai zai mutu baya da haka idan kowa ya mutu za a yi shekara arba'in ba wanda yake rayuwa akan ƙasa gaba ɗaya sai a ƙara yin busa ta biyu tsakankaninsu kuma shekaru arba'in ne kamar yadda aka samo asar kuma an rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa tsakanin busa ta farko da ta biyu shekaru arba'in to busa ta biyu ita ce a ɗamatul kubra kamar yadda da yawa daga cikin magabatan alkur'ani ai wato magabata na tafsirin alqur'ani suka fassara da cewa al-amma al-kubra ana nufin wato busa a cikin ƙaho ta biyu fa'iza ja a ti tsammatul kubra idan babban tashin hankalin ya zo ma'ana busa ta biyu ta zo wasu ke cewa a tsammatul kubra ɗin shi ne alkiyama ko dai busa ta biyu shi ne a tsamma ko kuma alkiyama amma dukkanin su zai zamto abu guda ne a tun da busa ta biyun ma idan aka yi ana nufin mai alkiyama ta yi yanzu hakanan alkiyama din kuma za ta faru ne idan aka yi busa ta biyu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce idan aka yi wannan babban tashin hankali aka yi wannan busa ta biyu babbar busa ta biyu sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa'amma yawma yatazakkaru al-insanu ma sa'a a wannan yini da za a yi busa ta biyu alkiyama za ta tashi ya tazakkaru insanu masa dan adam zai tuna abin da ya aiwatar na alkhairi ko na sharri a gidan duniya duka sai mutum yanzu yana tuna kaza da kaza da kaza saboda ya ga tashin hankali ya ga yanayin da bai taba gani ba sai ya tuna wasu abubuwa ko kuma ana nufin yawma ya tazakkaru insanu masa yin da ɗan adam zai tuna abin da ya aiwatar saboda za a ba shi littafinsa ya karanta yana karantawa kuma sai ya tuna abin da ya faru Allah tabaraka wa ta'ala ce za a ce da mutum ikra kitabaka kafa bi nafsika yawma alayka hasiba karanta littafin nan ka yanke wa kanka da kanka hukunci a ganinka ina ka cancanta lokacin da ɗan adam aka rubuta abin da ya aiwatar shi da kansa ko kai da kanka kai rubutu sai ka zo kake karantawa za ka kana tuna ababen da suka faru ballantana wannan kuma rubutu ne na ainihin mala'iku yau mai tazakkarar insanu masu a allahu tabaraka wa ta'ala ya ce wa burri zai da jahimu liman yawa za a yaye a bayyanar da wutar jahim liman yawa ga duk wanda yake iya gani mana duk wanda yake halarce a filin alkiyama zai ga wato wutar jahannama zai ga wutar jahim haka magabata suka ce ma'ana kenan mutum zai ga wutar jahannama ko da ko ba zai shiga cikin wutar jahannama ya zo cikin hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa idan bawa ya mutu aka sa shi cikin kabari mala'iku za su zo za su yi masa tambayoyi idan ya amsa in yayi daidai sai su ce unzur ila maq'adika minan nar abdalaka Allahu bihi maqadan min aljanna sai sai da shi kaga gurin zaman ka can na wuta amma Allah ta'ala ya canza maka da wani gurin zama a cikin aljanna Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa yarahuma jami'an sai ya gansu duka guda biyu din ma'ana gurin zaman sa na da na wuta da kuma gurin zaman sa na aljanna duka biyu sai gani wato wannan yana gwada cewa lallai wa burrizatul jahimu liman yara ana nufin wato za a bayyanar da wutar jahannama ga wanda yake iya gani ba wai kawai iya ƴan wuta ba don wasu zaka ji suna fassara ayar cewa iya ƴan wuta ne za su ga wutar jahannama ƴan aljanna ba za su gani a wannan baya gwada cewa dan ka ga wuta kai dan wuta ne da Allah ta'ala ya ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hataman maqdiya abdullahi abbas yake cewa ana nufin babu wani daga cikin duk duniya kowa sai ya bi ta kan wutar jahannama abdullahi dan masaudi yake dan abbas yake cewa wanda yake gardama yake ganin cewar ba haka ayat take nufi ba kasan shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a cewa Allah ta'ala ya fahimtar da shi ma'anar alqur'ani shi yasa idan aka samu athar wanda ya tabbata wanda ya inganta daga ruwaya ta ibnu abbas to ana rinja da tafsirin ibn abbas ba ma ibn abbas ba almajiransa ma irinsu mujahid irinsu alkalbi irinsu muqatil ana rinjayar da maganganunsu a matsayinsu na almajiransa saboda me shi wato yayi shuhura Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da shi wato ma'anonin ayoyin alkur'ani mai girma ina fata an gani sai yake cewa ana nufin kowa da ka sani sai ya bi ta kan wato anashin wutar jahannama babu wani mutum face sai ya bi ta kan siradi kuma siradi din yi mai yana kan wutar jahannama ne wa burrizatul jahimu liman yara za a ainihin bayyanar da wutar jahannama za a yaye hijabin da ya rufe ganinta a wannan duniyar kowa ya zamto me yana iya ganinta liman yara ga duk wanda yake iya gani ma'ana wanda yake halarce a fasajin lahira Allah tabaraka wa ta'ala yace fa amma man tagha amma duk wanda ya shishigi ya wuce gona da iri wajen kafircewa Allah tabaraka wa ta'ala wa athara alhayata dunya ya zaɓi rayuwar duniya yayi ɗagawa ya zaɓi rayuwar duniya yayi shishigi ya zaɓi rayuwar duniya ina ka ce ɗaga shine a ajiye abu a nan sai ya wuce iyakarsa sai a ce wannan abin ɗaga Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna lamma ɗagal ma'u hamalnakum fil jariya yayin da ruwa ya yi tsiri wuce iyakar da ya kamata ya tsaya sai muka ɗauke ku a cikin wato jirgin ruwa a ɗaguyan a ɗagawa ana nufin majawazatul hajji wato mutum ya tsallake iyaka kamar yadda yake alfusk a larabci yana nufin fita kuma daga cikin iyaka ɗin idan aka ce ga wata iyaka an jefa wani abu ya tsaya a nan sai ya tsalle ya fita da larabci ana cewa fasaka ya yi tsalle ya fita daga inda aka so ya tsaya daga portion da ake so ya tsaya sai ya wuce ta ce fasaka hakanan ɗaga ya wuce gona da iri fir'auna Allah ta'ala ya ce izhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka saboda fir'auna ya wuce gona da iri me wuce gona da irin sa yace ana rabbukum al'ala ni ne babban allolin gaba daya subhanallah kaga wuce gona da iri kina ya shi shigi Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce fa amma man tagha amma duk wanda yayi shi shigi ya wuce gona da iri a matsayinsa na bawa sai ya ɗauki kafirci bai sanya bauta ga Allah tabaraka wa ta'ala ba wa atharal hayata duniya ya zaɓi rayuwar duniya ma'ana ya fifita rayuwar duniya saboda a cikin kafirci an fi walwala a cikin kafirci an fi shakatawa an fi jin daɗi sai ya zaɓi wannan ko kuma musulmi ne ma amma sai yake ganin ya ci haramun ya aikata haramun ya je ya sha giya ya yi zinace-zinace ya yi sata ya yi kaza yana ganin ai duniya ce ya fifita rayuwar duniya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa innal jahima hiya al-ma'wa to ya sani lalle fa innal jahima lalle wutar jahim hiya al-ma'wa ita ce makomarsa Allah tabaraka wa ta'ala ya kare sai Allah ta'ala ya ce wa amma man khafa maqama rabbih amma duk wanda ya ji tsoron maƙama rabbihi wato gurin tsayuwa a gaban Ubangijinsa, wani hannafsa anil hawa ya hana ransa abin da take so, ya kare kansa daga ainihin wato sha'awa daga haramiya fa innal jannata hiyal ma'awa to shi kuma fa innal jannata hiyal ma'awa ya sani aljanna ita ce makomarsa Allah tabaraka wa ta'ala ka samu a ciki ababai ne guda biyu waɗanda suke wato a ilimin balaga akwai abin da ke ce masa muƙabala akwai kuma abin da ke ce masa mutabaka shine a kawo jimloli ko kalmomi waɗanda suke daidai wa daida da kishiyoyinsu sun ƙabalinci waɗancan sun zamto wato suna da suna da opposition da waɗannan kalmomi da waɗannan wajen yawansu ko wajen sautinsu ya zanto kuma ma'anansu da bambanci kaga na farko fa amma man daga wa athara alhayata dunya fa innal jahima hiya alma'a nabi kuma wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya alma'a wanda ya tsoron tsayuwa gaban ubangijinsa ya hana ransa abin da take so to ya sani aljanna ita ce makomarsa ita rai gaba daya galibi tana tana umartar mutum ne da mummuna wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la amaratu bisu ita rai fa umartar mutum take da mummuna ko da yaushe shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala daga cikin rahamarsa da ni'imarsa gare mu shine bayya kama mu da abin da zakatan mu suka raya inda ana kama mutane da abin da zakatan suka raya ya ba wanda zai shi saboda wani lokaci sai ranka ta raya maka kafirci ma ta raya maka shakku dangane da addinin musulunci ya raya maka kaza ya raya maka kaza ko da yaushe ita rai tana umartar mutum ne da mummuna sahabbai suka zo suka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah inna najidu fi anfusina ma yata'azamu an natakallamu bihi aw kama qalu ya rasulullah mu fa mukan ji wani abu a zakatanmu wanda yayi girma mu fada sai ka ji abin da in ka fada da matsala amma yana ma yawa a zuci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su fa hal wajadtumuhu shin daga sai kun ji haka din suka ce na'am ya rasulullah eh sai ya ce fa zalika mahadul iman a wata ruwa ya ce fadalika imanul khalis ya ce wannan ai shine tataccen imani kuna da tataccen imani ne shi yasa in yake raya muke muku wasu wasi shi shedan dama ya fi jefa wannan rayawar a cikin zuciya ga mai imani kuma imanin da yake hana shi ya furta ko ya aiki da wannan abu wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa Allah tabaraka wa ta'ala yace yas'alunaka 'anis sa'ati suna tambayar ka dangane da tashin alkiyama yaushe ne as-sa'a yas'alunaka 'anis sa'ati ka'annaka hafiyun 'anha kamar kai din an sanar da kai yaushe za ka sha alkiyama suna ta tambayar ka yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha Allah tabaraka wa ta'ala yace suna tambayar ka dangane da tashin alkiyama ayyana mursaha yaushe ne bayyanata sahabbai da yawa sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam yaushe ta shar kiyama waɗansu daga cikin wanda suke ba musulmai ba ma sun tambaye shi yaushe za ka shar kiyama mala'ika jibril ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce da shi akhbirni anis sa'ati ko kamar yadda Imam Nawawi ya rubuta a cikin littafin sa na 40 an-Nawawi akhbirni 'ani sa'ati ka bani labari yaushe za a tashar kiyama me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amsa masa shi me yace masa mal mas'ulu anha bi 'alami min as-sa'il wanda ake tambaya din nan bai fi wanda yake tambaya sanin komai cewa yaushe za a tashar kiyama ma'ana shi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai san yaushe ne hakikanin za a tashi alkiyama ba shekaru dubu nawa za ta yi a tashe ta ba bai sani ba sai dai ne akwai alamomi da mala'ika jibril ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam yaushe za ta tashi alkiyama da ya ce masa bai sani ba sai ya ce masa to ka bani labarin alamominta wanda ina gani kana gani ka san ta zo gab daga ciki me ya ce da shi daga ciki ya ce an talidal amata rabbatana kaga talaka ku yanga ce ko baiwa ce da kakanin kakanin gidan bayi ne amma yanzu irinsu su ma suna ɗaukar 'yan aiki su ma suna iya sayan bayi amma kakaninta da su ne bayi ko su ne talakawa a gari ko na makwancin hannu kuma idan kaga wanda suke suna kiwon dabobi makiyaya tsaba talauci ko takalma ba sa iya sakawa ya zamto sun zo ya taqawalu na fi albunyan suna tsawaita gini ma'ana jikokin jikokin su kuma su zamto me masu kuɗi wanda za su iya yin gine-gine to wannan ma alama ce ta alƙiyama ta kusa tashi da yawa za ka samu mutanen da Allah tabaraka wa ta'ala ya hore musu dukiya za ka ga iyayensu ma na kusa-kusa ma kenan za ga su kuma su da irin wannan wannan duka alamomi ne na cewa mai alkiyama ta zo gab ya zo cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa alkiyama ba za ta tashi ba sai mata ta tallafa wa miji wajen business ɗinsa wajen kasuwancin sa duk wannan abubuwan sun zo daga cikin dai da yawa daga cikin alamomin tashin alkiyama sun bayyana musamman ƙananan kan sun bayyana yanzu manya-manyan ne wanda su suka rage kenan daga ƙananan sai manyan kenan su ana dab daga cikin manya-manyan alamun tashin alkiyama kuma akwai me bayyanuwar dajjal ko fitowar dabba ƙarshe kenan ta kore mutane zuwa ga ainihin inda za mu su hisabi ba da haka akwai zuwan ya'juj wa ma'juj duka waɗannan dai su ne manya-manyan da suka rage ba su zo ba to su waɗannan su ne mafiya girman masiba a ce dujjal ya zo kana raye shi masiba ce babba wacce idan ya bayyana a duniya da yawa daga cikin mutane za su rasa imaninsu za su tafi wuta kenan idan ya zo zai iya ce maka shi da mabanda zai ce yana da'awar cewa shi Allah ne masu imanin gaskiya za su ce abu mai dawa waɗanda suke imaninsu bai yi ƙarfi ba sai su yadda kasan shi imani mataki-mataki ne wani ya fi wani imani kuma kai a karan kanka imaninka yana karuwa yana iya rabuwa yana iya karuwa yana rabuwa haka ke fluctuating yake lokacin da ka yawaita kyawun ayyuka sai ya karu lokacin da kai sakaci kuma sai ya rabu al-iman yazidu bi da'ati Allah wa yanqus bil ma'siyah yana karuwa ne da biyayya ga Allah tabaaraka wa ta'ala kuma yana rabuwa da sabon Allah haka yake in ya zo zai ce sama ta yi ruwa sai kaga an kama ruwa ya ce ƙasa kawai ki fidda tsirai a ga tsirai yana fitowa ina babanka ai babana ya mutu shekara nawa ya kai shekara arba'in ina mamarka ta mutu ai wajen shekara kaza ce kalli nan su waye wa'annan kawai sai kaga mahaifin kaga mahaifiyar ni ne fa Allah kana cewa ka yarda shi kenan shi to kai shi aljanna to ne ya zama dan wuta kenan a gurin Allah tabaraka wa ta'ala to kaga masiba kenan mafi girman masiba ke Allah tabaraka wa ta'ala ya kirta ƙarshen isa mutanen ƙwarai kullum suna addu'a kada mu zamto kada su zamto daga cikin waɗanda alkiyama za ta tashi a kansu ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa alkiyama ba za ta tashi ba sai dai akan ashararrun mutane Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha suna tambayar ka yaushe ne tashin alkiyama fima anta min dhikraha kai in baka santa ba baka da ilimin yaushe za ta tashi alkiyama ila rabbika muntahaha Allah tabaaraka wa ta'ala yace wato karshe tikewa na ilimin alkiyama ainihin ilimin sanin yaushe za a tashi alkiyama ila rabbika zuwa ga ubangijinka yake abu ne na Allah tabaaraka wa ta'ala shi ya san yaushe za ta tashi alkiyama sai dai mai akwai alamomi kuma akwai rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar juma'a ranar juma'a za ta tashi shi yasa na Aisha take cewa kuma in ta tashi za a yau hadiri idan gari ya gangamin hadiri annabi sallallahu alaihi wasallama sai hankalin sa ya tashi tun lokacin sa yana tsammanin la'alla fa za a tashar kiyama ne yau sai hankalin sa ya tashi sai ya ga an yi ruwa ko hadirin ya baje sai ce to ba yau bane kenan kaga shekara 1400 da na ufa annabin Allah yana sa ran la'alla yau za a tashe ta to kaga kenan ko yanzu ta faru ba amma maki bane kenan ba wanda zaka zanka a ce ya aka yi ta tashi haka mumkin tsama ba magana tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama yana sa ran yau ne za a tashe ta dabobi da sauransu duk lokacin da gari ya waye ranar juma'a hankalinsu a tashe yake sai sun ga rana ta faɗi saboda suna sa ran la'alla yau ne babu wata halitta da hankalinta yake kwance ranar juma'a sai dan adam ma dukkanin halittu hankalinsu yakan tashi suna sa ran la'alla yau ne duk juma'a ta zo ranar juma'a tana ɗauke da abubuwa na ban mamaki daban-daban ranar Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci Adam annabi Adam alaihi salam ranar ya sashi cikin gidan aljanna ranar kuma aka fitar da shi daga gidan aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yace kowa kuma zai shiga aljanna zai shiga aljanna a irin siffar annabi Adam alaihi salam wa kana quluhu 60 zira'a tsawonsa kuma zira'i 60 kaga ba zai iya tsayawa anan masallacin bakin tsayin annabi Adam kowa kuma zai shiga aljanna sai an ƙara masa tsayinsa sai an yi extension tsayin ka ya kai tsayin annaba adam Allah tabaraka wa ta'ala ka samu shi na'am
inna ma anta munziru man yakhshaha كأنهم يوم يرون لم يلبثوا إلا عشية إلا عشية أو ضحاها طيب Allah tabaraka wata'ala yake cewa innama anta mundiru man yakhshaha da Allah ta'ala ya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kai baka san yaushe za a tashi alkiyama ba ilimin tashin alkiyama yaushe ne a gurin Allah ta'ala yake sai yake ga wa Annabi sallallahu alaihi wasallam matsayin sa cewa innama anta mundiru man yakhshaha kai fa mai gargadi ne mai tsoratarwa ne man yakhshaha ga duk wanda yake jin tsoron tsayuwarsa gobe alkiyama kai aikinka shine gargadi wa'azantarwa ga wanda yake tsoron ta tashi bai yake kyawun aiki ba kenan Allah tabaraka wa ta'ala shine Allah shine masanin gaibi annan Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne bai san gaibi ba sai gaibin da Allah ta'ala ya sanar da shi da mata an gani Allah daban manzon Allah daban saboda wasu suna ganin cewar da Allah da manzansa ma abu ɗaya ne ya zamto allolin bikin duk wanda ya ce da Allah da manzansa abu ɗaya ne ai bai imani da Allah ba imani da Allah shine kai da Allah shi kaɗai ne amma an kai da cewa alloli biyu ne ai baka da imani na ba ta an gane annabi sallallahu alaihi wasallama ababe da yawa sun faru wanda yake Allah ta'ala ya san abin tunda shine masanin abin da yake fili da abin da yake koye ya kuma ya kasa gane abin sai bayan ya masa wahayi ya gaya sannan kuma ya gane ya faru da yawa ga lokacin da aka yi tafiya abin wayan na Aisha ya tsinke ya faɗi kaga da ya san gaibu zai ci a yana guri kaza aka yi ta neman hadire ya kuma zo ya shiga ɗakin ɗaya daga cikin matansa Zainab binti Jahash ko wata daga ciki ya je yana shan zuma ya daɗe a ciki da na aisha suka shirya da sauran cewar in ya zo ɗakin ki ce kina jin kamar ƙarni ke ma in ya zo ki ce kina jin kamar ƙarni da ya zo kuma ce ya rasulallah ina jin kamar ƙarni a jikinka wala kuma ba zainab ce ta bani zuma na sha ba wani abu bane ce to watakila kudan zuman ne yayi kiwo akan bishiyar garkat wanda take ita kuma ta da ƙarni ko wari annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba zan ƙara shan zuma in ta bani ba tun da zuma ta ana jin ƙarni kaga ba ƙarnin ba ne kaga da ya san gaibu da zai gano mai haɗa baki suka yi amma hadisi ne ingantacce ruwa imam muslim a cikin sai muslim ya zagaye matan ashe haɗin baki suka yi na kishi na mata kaga da ya san gaibu zai gane tana gaya masa sai da Allah ta'ala ya masa wahayi yana gaya wa nana Aisha sai ta ce qalat man anba'aka hada sai ce me qala nabba'ani al-alim al-kabir wanda ya bani labari shine masani alim masani khabir kuma wato mai ilimin komai shi bani labari Allah kenan subhanahu wataala saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ce da shi innama anta munziru man yakhshaha kai mai tsoratar ga wanda yake tsoron tashin alkiyama ne ka annahum su kafiran makka kafiran cikin quraishawa da kuma sauran kafirai in an tashi alkiyama yauma yarawnaha ranar alkiyama da za su ga ita tashin alkiyama za su ga kamar cewa lam yalbasu kamar ma ba su rayu a gidan duniya ba aka wasu malamai suka ce lam yalbasu ko dai ba su rayu a gidan duniya ba wasu kuma suka ce lam yalbasu ko dai ba su rayu a cikin kabari ba illa ashiyatan aw duhaha sai dai yini ko kuma hantsin yinin ka ji wannan magana illa ashiyatan aw duhaha sai dai ashiya in aka ce ashi kuma shine lokacin da rana ta zo tsakiya tana gotawa an shiga lokacin ashi wato masa kenan har zuwa ta fadi daga fitowar ta kuma har ta zo tsakiya mai wannan adduha kenan hantsi har ta zo tsakiya ana hantsi tana goce tsakiya an ta mai ashi almisal to sai Allah ta'ala ya ce illa ashiyatan aw duhaha za su ga kamar ma ba su zauna a duniya ba ko a cikin kabari ba sai dai kamar yammaci ko hantsin yammaci ma'ana kenan sai malamai suke cewa kamar an ce yinin akwai hantsinsa ma'ana yammacin kai akwai hantsinsa gaba wanda alhali kuma in an yi gaba hantsi an riga an bashi a baya ne amma sai Allah ta'ala ya ce illa ashiyatan aw duhaha kamar ma ba su zauna ba sai dai me wato kamar yini aw duhaha ko hantsin ita wannan yini din domin da an ce aw duha ko yini a wato ko hantsi ana nufin hantsin da ya gabata kenan domin sai ka ce duhaha mana hantsin wannan yinin malamai suka yi maganganu da yawa dangane da wato wannan takalimu ta akhir ko kuma dai waɗannan kalmomi din ma'ana dai su kafirai idan an tashi alkiyama za su ga idan suka ga yanayin alkiyama za su ga cewar kamar ma a duniya fa ba su yi rayuwa ba sai dai kamar daga farkon yini zuwa faƙa zuwa rana ta zo tsakiya ko kuma daga lokacin da rana ta bar tsakiya zuwa faɗuwar rana za su yi iya wannan muka rayuwa gaba ɗaya rayuwar ma a duniya duk shekara arba'in da ya yi kafin ya mutu shekara hamsin da ya yi kafin ya mutu shekara sittin shekara saba'in wani ma shekara ɗari wani ma ɗari da wani abu amma sai ga kamar yanzu yanzu ne dama ka rayuwa take yanzu duk wanda ya shekara talatin a duniya a nan da wanda ya shekara arba'in da wanda ya ashirin da biyar da wanda ya arba'in da biyar da wanda ma ya wuce haka misali idan ka tambaye shi sauran kwanakin nan sun yi sauri ko ba su yi sauri ba wannan shekarun zai ce sun yi sauri daga ni aka yi hannun tara wannan shekarun haka baka farga ba ka zama ɗan shekara abu baka farga ba ka zama ɗan hamsin baka farga ba ka zama ɗan sittin baka farga ba kana cikin kabari dama haka rayuwa da yasa ko da yaushe sai mutum yana takaran yana burin gaba yana kokarin tara can gaba yana kokarin tanadar can gaba din kana gaba na duniya kana kokarin me inganta can gaban wace idan ka zo za ka kamar ma kayya haka ne abin har har ya zo haka kuma a yanda ka tsinci kanka a yanzu babban wa'azi ne a gare ka ya aka yi ka tara wannan shekarar ya aka yi gemu ya fito maka ya aka yi gashin baki a jikin ya aka yi fulfula kuma ran yaushe gemun ka ya fara fitowa wallahi ban sani ran yaushe gashin baki wallahi ban sani yaushe ran yaushe fulfura ban sani to tunda dai baka san yaushe ya fara fitowa ba mai doron da za ka mutu ba za ka sani sau da ka allahu tabaraka wa ta'ala ya ce ka annahum yau mai yarauna ha lam yalbasu illa ashiyatan auduha na
bismillahirrahmanirrahim abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاء أنت يسعى وهو يخشى طيب da wannan muka kai zuwa ƙarshen suratun nazi'at abinda muka yi daidai a ciki karantawa da kuma fassarawa Allah tabaraka wa ta'ala ka sami tarayya duka a cikin lada wanda kuma ne kuskure Allah ta'ala ka gafarta min abinda muka koya a ciki da abin da muka wa'azutu da shi a ciki Allahu tabaraka wa ta'ala ka amfanar da mu shi ya ubangiji ka sa abin da muka saurara ya zanto hujja gare mu ba kuma hujja akan mu ba insha Allah za mu fara farkon wata sura ita ce suratu abasa wacce take ita ma sura ce yar makka kamar yadda bayani ya gabata surorin alqur'ani dukkaninsu an raba su gida biyu akwai alƙur'anul makki akwai kuma alƙur'anul madini ma'ana waɗanda aka saukar wato a makka da wanda aka saukar a madina amma idan aka ce wannan sura makkiya ce ko madaniya wato in aka ce makkiya ce ana nufin an yi wahayinta kafin hijira ko da kun ba a garin makka ba in dai an yi wahayin sura kafin hijira sunanta me makkiya idan kuma aka yi wahayinta bayan hijira ko da kun ba a madina ba ne sunanta me madaniya dan annabi sallallahu alaihi wasallam yaje tsadi ko yaje gari kaza ko yazo makka kuma bayan ya hijira aka masa wahayi sunan dai wannan me madaniya ina fata gani saboda ka ita ma wannan sura makkiya ce muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu wajen karantawa daidai da fassarawa daidai tare kuma da fahimtar ma'anonin ayoyin Allah tabaraka bismillahir rahmanir rahim Allah tabaraka wa ta'ala yace abasa wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna wato ransa ya bashi idan mutum ya maka wani abu ko kaga abin da bai maka dare ba sai ka dan canza fuska shine al'abas abasa wa tawalla ya bata rai wa tawalla ya kuma kawar da kai mana ya kawar da fuskarsa an ja'ahu al'ama saboda wani makaho ya zo masa shine a ibn ummi makatum sunansa abdullahi bin shuraih bin malik lokacin ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin yana ganawa da utbah bin rabi'a da aba jahal bin hashim da kuma al-abbas bin abdul muttalib da ubay bin khalaf waɗannan manya-manyan shugabannin mushrikai ne a makka annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganawa da su a lokacin shi kuma ibn umu maktum abdullahi bin shuraih ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya daura fuska ya kawar da fuskarsa da gare shi saboda me akan ya bari tukunna ya gama da waɗannan to shi abdullahi bin wato shi wannan abdullahi bin ummu maktum shi Allahu tabaraka wa ta'ala ya sa masa imani ya zanto mumini ya zanto mai imani su kuma waɗancan ba muminai ba sai Allahu tabaraka wa ta'ala ya ga wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya turbine ya kawar da fuskarsa saboda wani makaho ya zo masa ma'ana kenan me abin da yayi Allahu tabaraka wa ta'ala yake ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba haka ya kamata yayi wa wannan makaho ba tunda shi zai zamto ɗaya daga cikin wato shi ɗaya daga cikin muminai masu taimakon addinin Allah su kuma waɗancan ba su da imani kwata-kwata sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma yudrika la'allahu yazakka wa ya sanar da kai me ya sanar da kai cewa ma din nan bi ma'ana man kamar yanda bayani ya gabata a wasu surori a wasu ayoyin da suke da ma wa ma yudrika wa ya sanar da kai ko kuma ma din bi ma'ana dai me ya sanar da kai amma dai in aka ce ma ana nufin abin da yake wato mara hankali kamar da yake man kuma wanda yake mai hankali kamar a ce wanda da kuma me na mata an gani wa ma yudrika la'allahu yazakka wa ya sanar da kai cewa shi ɗin nan zai iya tsarkakuwa daga zunubai ya zamto ya zo ya koyi wato addini daga gare ka ya zo musulunta au ya zakaru ko kuma zai wa'azantu fatan fa'ahu zikira sai ya zamto wa'azin wato zai masa amfani me sanar da kai wa ya sanar da kai cewa la'alla shi fa wannan makaman da kake gani zai zamto wanda zai tsarkaka daga ainihin wato barin shirka ya zamto mumini cikakke wa amma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa amma man ja'aka yas'a wa amma man istaghana wa amma man istaghana Allah tabaraka wa ta'ala ya ce amma dukkanin wanda ya wadatu yake yin imani yake ganin shi ya wadatu da dukiyar da Allah tabaraka wa ta'ala ya tara masa yana ganin ba sai ya yi imani da Allah ba fa'anta lahu tasadda kai kuma gare shi kake karkatar da kai kake sauraron maganarsa ma'ana su waɗancan mutane ke su ubayi bin khalaf su al'abbas bin abdul su waɗannan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake sauraron maganganun su sai Allah ta'ala yake cewa su da suke gwada cewar sun wadatu ba sai sun yi imani ba tunda suna da dukiya wa amma man istaghana amma duk wanda ya wadatu daga imani ganin yana da dukiya fa anta lahu tasadda gare shi kace mika wuya kake sauraron maganarsa wa ma alaika Allah ya zakka sai Allah tabaraka wa ta'ala shi da annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma alaika kai dai babu laifin komai a kanka Allah ya zakka ko da ma bai wa azatu ya tsarkaka daga ainihin barin shirka ba ma'ana ko da basu bar kafirci sun koma zuwa ga imani da Allah sun kuma yi imani da kai manzo sallallahu alaihi wasallam ba wa ma alaika kai dai ba laifin komai a kanka ma'ana kai abin da yake kanka shine me kai wa'azi ka tunasar kawai ka kiraye su zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wa ma alaika Allah yanzaka babu komai a kanka idan ma ba su shirya ba wa amma man ja'aka yas'a Allah tabaraka wa ta'ala yace amma shi wannan da ya zo maka yana tafiya shine ibni ummu maktum wa huwa yakhsha to shine wanda yake tsoron Allah tabaaraka wa ta'ala domin shine wanda yake ya zamto mu'mini Abdullah ibn ummu maktum kuwa da ƙarshe sai da ya zamto me mai kiran sallah a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga lalle ya zamto me wa huwa yakhsha kin wa huwa yakhsha kin wato shine wanda yake tsoron Allah tabaaraka wa ta'ala ya rike musulunci ya karɓi musulunci ya rike musulunci hannu biyu ya zamto ma ɗaya ne daga cikin masu kiran sallah kuma a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana da masu kiran sallah mutum biyu a masallacin sa shi ibnu ummu maktum yana kiran sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan bilal ya kira ya kira sallah ku ci abinci ku sha da Ramadan kar ku damu da in ya kira sallah ku ci alfitr ya fito annabi sallallahu alaihi wasallam ce a fa innal bilala yunadi bil layl bilal yakan iya kiran sallah ne da sauran dare amma shi ibnu ummu maktum kuma idan kuka ji ya kira to ku tsaya tak ku daina cin abinci ku daina shan ruwa a sahur saboda me saboda shi makaho ne bayya kiran sallah sai an ce alfitr ya fito tashi ka kira sallah to kaga shi tunda ba gani yake ba kuma a lokacin ba wata na'ura ce da za ta buga masa sai alatin ɗinsa cewa lokaci ya yi ba sai an gaya masa ke lokaci ya tashi ka kira sallah alfijir ku ya fito to annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kana ji ya kira to ka dakata amma bilal in ya kira za ka iya ci za ka iya sha na fata an gani kamar yan abin da yake faruwa lokacin ramadan domin kamar masallatayya na ahli sunna kamar yanda irin munan masallacin ake kiran sallar farko a kira a salatu wasu na cewa me ana rudar da mutane tunda shi a lissafin zako in an ce a salatu khairu minan nan to shi ne ka daina sahur wani hali ba haka wani idan aka ce a salatu khairu minan nan ana nufin sallah ta fi alkhairi ta fi yin bacci mana ka tashi ka bar bacci yanzu tashin mutane ake daga bacci ka tashi ka kintsa wa sallah ya fi kai bacci ka gaba maganar ka daina ci ka daina sha bane a cikin as-salatu amma sai aka dauka cewa in an ce as-salat shine to a daina sahur a daina ci a daina sha sai a ce ana dagula mutane sai karan fara a ce as-salatu da karshe kuma ai shiru a tutun da haka ne lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi haka magabata suka yi na kwarai to haka ya kamata mu yi shi lokacin sahur abinda ake la'akari da shi shine ba kiran sallar mai kiran sallah ba sai dai in kana da tabbashin mai kiran sallar unguwarku yana da ilimin wato fitowar alfajir sanin lokaci to sai ka dogara da shi amma galibi masu kiran sallah ai basu da wato ilimin sanin lokaci kawai da ya san ana yi lokaci kaza kawai shi ma zai da saboda ka ba shine ma'auni ba cewa idan an kira a daina sahur ko in ba a kira ba a ci gaba da sahur ko da gari kuma zai waye wa'insu ko suna ganin kirkin wa'insu ladana masallacin unguwarsu ya kira sallah guda biyu me ma kiran a salatu da ƙarshe ɗin sai ka ga mutum in an kira musamman mata a cikin gidaje masallacin unguwarsu an kira a salatu shi ne kiran sallah na biyu ɗin amma can wani bai kira sallah a salatu ba sai a mu wani muke bi saboda shi ya fi hankali ya fi abana da sauransu saboda shi wannan yana kiransa da wuri wancan din kuma ko da fagari zai haske sannan zai kira sai ce a wancan suke bi saboda shi ai ya fi tausayi ba magana ya fi tausayi bane Allah tabaraka wa ta'ala ce yi kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyamu ila al-layl wa atimmu siyamu ila al-layl ku cika azumi zuwa faduwar rana Allah ta'ala ya ku ci ku sha har sai khaytul abyad wato farin zare ana nufin wato alfijir da yake fitowa tun alfijir ne tashi fitowa zai fito a tsaye ne haka sisira yana bajewa na farko zai fito haka sai kuma ya bata gari ya sake yin duk na biyu kuma tun da alfijir guda biyu ne ana cewa alfajir sadiq na gaske shine na biyu wanda shine yake hana cin abinci da kuma abin sha idan shi ya fito a tsaye haka sai ya rika bajewa sai duk duniya kuma ta ɗauki haske idan ka kalli gabas lokacin fitowa alfijir za ka ga abin mamaki za ka ga iko na ubangiji sai ka ga alfijir ya fito sissira haka tsawon sama iya abin da za ka iya gani sissira haka za ka iya haske haka duk gefe da gefe duk sai ka ga yana faɗi yana ƙara yana faɗi sai ka duk gabar ta yi haske duk duniya kuma sai ka ta haske alfijir ya fito kenan to abinda Allah ta'ala ya ce ku ci ku sha sai in ya fito sai ku daina ba maganar wancan bai san lokaci ba ya kira wancan ya kira wancan ya jirkinta ba ai sai ya zama kuma wani abu daban saboda haka ibnu ummu maktum ya zama to ɗaya daga cikin masu kiran sallar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba masallaci irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu matsayin kiran sallah a gurin lalle matsayinsa ya kai domin Allah ta'ala ya ajiye ka a guri fa ka riƙa yin kalar ibada kaza to kana da matsayi ne a gurin Allah shi yasa wanda da cikin magabata ke cewa duk wanda yake so ya san matsayinsa a gurin Allah sai ga ina ajiye shi idan kana da matsayi sai ga ajiye ka a gurin addini kana tare da masu addini kana tare da addini ka riƙe addini gangam to kana da wani matsayi ne amma wani za ka ga yana sha'awar ma abin amma ina sai alarar ma Allah sama a danshin ma'ana kenan a ɗankwai an wata sha'awar abin a zuciyarsa amma ba zai iya ba saboda wato bashi da matsayi a gurin Allah ta baraka wa ta'ala sai ajiye shi a guri mara matsayi a rayuwar duniya ma dama al'amura Allah ta'ala ya sanya su ƙarƙashin sabuwa ma'ana sababin samun rahamarsa shine bawa yake kyakkyawa ba zai shantake ya ce Allah ya samu aljanna kuma a kai shi gidan aljanna sai ya yi aiki sai Allah ta'ala ya masa rahama sai kuma ya kai shi gidan aljanna haka Allah ta'ala ya sanya al'amura na fata an gani annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa sallah a masallacinsa sai ka yi guda dubu a wani guri sannan ta yi irin wannan to shi kuma ya kiran sallar gurin ne a wani hadisi yake cewa masu kiran sallah sun fi kowa tsawon wuya a farfajiyar lahira sun fi kowa dogon wuya ranar iya kuma ta shar iya su wani mubaraki da su ba tsaye wuya wannan kuma falala shi kasan an ta shar iya mutane za su banban da kafin a yi sabi za ga mutane daban-daban kala-kala kala-kala za ga mutane an caccanza mutane halittu wasu da kaya za ga su wasu su tashi su faɗi saboda cin riba wasu kuma a shanye gefansu ya da mata fiye da ɗaya ya jinkita wani bangare wani kuma za ga wuyansa dogo masu kiran sallah da za ga su sun fita daban wuyansa ya fi kowane bai wani hadisi manzo Allah sama ke cewa duk wanda ya kira sallah wanda yake kiran sallah duk wani abu da ya ji sautinsa ko dan adam ko aljani ko dabba ranar alkiyama sai ya masa shaida gaban Allah tabaraka wa ta'ala kenan ba karamin al'amari bane ba sai ka kira dabobi mutane nawa suka ji dabobi nawa suka ji aljanu nawa suka ji kaza nawa suka ji za su ma shaida cewa wane mutumin kware ne yana sallah ya ubangiji ya ma kira lokaci kaza ya kira ni ma na ji ya Allah ni ma na ji to ita kuma lahira mataki zango zango ne annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ku ne shaidun Allah kan kasa shi sa kawai zama da mutanen kwarai annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kowa za a tashe shi ne da mutanen da yake so ranar alkiyama in aka tashi alkiyama mutane shuri shuri za ka su group group wani yana tare da irin su wani yana sha'awar irin harka irin ta su wani to za a tashi su tare wani zai shiga wani matsayin ko da kuma shi ilminsa ko aikinsa bai kai ba Allah ta'ala zai tashe shi a cikin irin wa'annan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani ko zaka ga aikinsa bai yi muni irin na suwana ba amma an tattara shi tare da su shi kawai ba wanda yake burge shi role model ɗinsa kawai shine wani arne a wata ƙasa a Spain ko a wani guri kawai shi yake burge duk duniya ba wanda yake burge shi sai wani a can to kaga bai kafirci irin kafirci bai yi kaza irin nasa amma kuma me fa'idar ke kaga babu saboda haka kullum mutum ya rika hada kansa da mutanen kwarai ya rika shiga ciki ana damawa da shi saboda za a tashi alkiyama wata za za a wayi gari wata ran ana damawa kai kana cikin kabari to tunda dai haka ne gwanda a dama da kai a hidimar addini saboda dai dole sai an wayi gari wata ran ana damawa kai kana cikin ƙasa gashi mun karanta aya ranar za su ga cewar yau mai rauna halan yalbatu illa ashiyatan aw duha za su ga kamar yini ɗaya ne ba ma yini ba kamar hantsi ɗaya ko su kai a duniya duk wannan shekarun duk shekarun da mutum idan fa yau mutum ya mutu aka sa shi cikin kabari zai jira ne a tashar kiyama yana ciki dole za ka jira idan yau ka mutu a ce daga yau kuma sai an yi shekara dubu biyu ko dubu goma ko dubu ɗari ko shekara miliyan tukunna kafin a tashar kiyama dole fa ka jira kana kwance a cikin kabarin dole ka jira a tashi alƙiyama wanda suka mutu kafin mu yanzu shekara dubu goma da suka wuce shekara dubu ɗaya shekara ɗari biyar suna fa cikin kabari suna jira da saraka kowa sai ya kwanta ya jira sai dai waɗanda za a tashi alƙiyama a kansu su ma kuma sai sun mutu sun jira shekaru arba'in na busar farko da kuma ta biyu ɗin to amma yadda al'amarin yake shine idan mutum yana yayi ayyuka na kwarai a cikin kabari yana samun ni'ima zai ga wannan duk shekaru ɗaruruwan ko dubba da zai yi a cikin kabari zai ga mai kamar ma bai kai yini ɗaya ba bai kai daga wayewar gari zuwa sallar azhar ba haka zai ga abu dama ko da a rayuwar duniya ai jin daɗi yakan saka mutum ya ga lokaci ya ki tafiya a wato ya ga lokaci yana saurin tafiya kai rashin jin daɗi kuma yana sa mutum ya ga mai lokaci ya ki tafiya idan mutum ba shi da lafiya sai ya ga gari ya ƙi wayewa amma ya samu gurin kwanciya mai kyau kuma lafiyarsa ƙalau sai ce yanzu yanzu nan har gari har asuba ta yi ce kai ma na rayuwar nan to saboda jin daɗin kwanciya yi sauro kawai ba sai ya ga gari ya ƙi wayewa saboda sauro ya dame ka ba maganin sauro shaguna an rufe ba net ba kaza sauro ya dame ka sai kai daren nan yayi tsawo to haka rayuwar kabari take duk wanda ya samu cikas a cikin kabari zai ga lahira ta ita shi da wuri duk wanda kuma ya sami jin daɗi zai ga rayuwar kabari ba komai ba shi sama annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan aka yi wa bawa tambayoyi aka auna ayyukansa zai ce rabbi idan aka nuna masa ga gurin zaman ka a aljanna sai ya ce rabbi aqimi sa'a rabbi aqimi sa'a ya ubangiji ka tare alkiyama mana anan zamu takaita abinda muka yi daidai Allahu tabaraka wa ta'ala ka sa duka mu yi tarayya a cikin ladan wanda kuma na kuskure Allahu tabaraka wa ta'ala ka gafarta mu